نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
wannan sura da za mu shiga cikinta yanzu cikin yadar Allah an kira ta da suratul baladi ishara zuwa ga rantsuwa da baladi da Allah ya yi a cikin farkon wannan sura a matsayin surar ubangiji ya yi rantsuwa da balad to wannan yana ne daga abin da ake kira zikirul kulli bismi juz'ihi wannan sura ita ce sura ta 90 daga jerin surorin alqur'ani kuma dukkanin ayoyinta sun sauka gabanin hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama tana da ayoyi guda 20 tana da kalmomi guda 82 tana da harafai guda 320 a wannan sura ubangiji subhanahu wataala zai nuna mana girman garin makka sannan kuma zai nuna mana girman kasancewa makka ita ce mahaifa ta ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan za ta bayanin girman da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan za ta gaya mana matsayin ɗan adam a wannan rayuwa ta ainihin duniya sannan za ta istanta mana wanda yi ɗagawa ga Allah ya kinkaho da ƙarfi wanda Allah ya nuna masa cewa ƙarfinsa dangane da ƙarfin Allah ba komon komai bane sannan za ta bayyana mana wasu hisal wasu tadoji kyawawa waɗanda suke sawa mutum ya ƙetare a ranar gobe alkiyama to a takaice wannan su ne abubuwa kaɗan daga abubuwan da dai wannan sura za ta fashin baƙi a kansu to Allah subhanahu ta'ala shi ne Allah ya fara rantsuwa Allah ya ce la uqsimu bi hadzal balad la dinnan za'ida ce a wajen malaman nahwu sila ce a wajen malaman balaga ma'ana uqsimu bi hadzal balad Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari wanne ne wannan garin da Allah yake rantsuwa da shi to dukkanin jumhurin malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa ba wani gari bane face garin Makka Allah ya rantse da ainihin garin Makka domin garin Makka gari ne wanda yake mai girma ubangiji ya girmama Makka domin Makka waje ne na sokar rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya sanya shi harman ne aminan wato harami ne wanda yake amintacce haka Allah ya sanya shi Allah ya sanya shi kamar yake cewa man da halahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan harami to ya kasance amintacce ne shi to Allah ya sanya a wannan wato wannan gari ya sanya shi harami amintacce dan haka Allah yake rantsuwa da shi Allah ya sanya shi alƙibla ce ta mutanen gabas da mutanen yamma gaba daya wato alƙibla mutanen duniya din da musulmi yake to wannan gari akwai wani daki da Allah subhanahu wataala ya sanya shi alƙibla gare shi shine Allah ya ce wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu saboda haka a duk inda kake in dai zaka yi sallah to dole ne ka fuskanci wani daki da wannan daki kuma ina cikin wannan gari da Allah subhanahu wataala ya rantse da wannan gari sannan kuma duk wanda zai hajji dole ne sai ya je wannan gari din anan ake hajji Allah ya ce wallahi alal nasi hajjul bait saboda haka wannan ɗakin a cikin maka yake shi ake zuwa ai hajji a gare shi sannan Allah ya sanya ainihin wannan ɗakin shine makoma ga mutane da'ima in ka je ka dawo kullum ranka ina rashe da wannan guri kullum ranka ina rashe da wannan guri kamar da Allah ya ce annal bait masabatan lin nasi to wannan dai ɗaki a wannan guri yake sannan Allah ya sanya wato ainihin makama Ibrahima ita ma a wannan guri yake eh Allah yana cewa wato ainihin wato Allah ya sanya makama Ibrahima musalla ko ta kan zo min makama Ibrahima musalla sai da ka farki wajen sallah ga ainihin maqam Ibrahim to maqam Ibrahim dai shi ma dai a wannan guri yake saboda haka wato wannan yana daga cikin abin da Allah ya girmama maka da shi wanda har ta kai matsayin Allah ya riske da wannan gari eh to kuma ba ma kuma wannan ba shi kansa ɗakin ubangiji ya sanya shi masariya ce ta rahama ta jin kai na Allah subhanahu wataala domin Allah ya sanya kallon Ka'aba ma kadai yana daidaitar ibada shekara guda eh kallon ta kawai ga mumini kalle shi kawai a ce wannan Ka'aba ce daga sai ga wannan kalle ta shi kansa yayi daidai da ibada shekara guda a wajen ainihin malam Abba wato Allah ya kara masa da ce ibada shekara guda ce a wajen kuma al-Imam Ibn Sa'id ina cewa a ayin kallon Ka'aba ma yana saryar da zurbai kamar yadda bishiya take kakkade ganyayenta eh idan rani ya rani bishiya ta bushe ta kekashe idan iska ta kada sai ga ganyen nan yana kadewa yana zubewa to kallon Ka'aba kadai ka zauna ka sa ta a gaba kana kallon ta to haka Allah yake kakkade zunuban bawa irin yanda bishiya ko iska take kakkade wato ainihin ganyaye na bishiya a lokacin rani to haka Allah ya sanya wa wannan daki sannan ga wannan dakin dawafi in kai ga dakin Ka'aba duk kafa ɗayan ka daga laja ne duk kafa ɗayan ka soke zunubi Allah yake goge maka a goge maka zunubi a kuma rubuta maka lada in ka daga a goge zunubi a kuma rubuta maka lada har adadin ka kewaya ta dawafin ka bakwai da za ka yi in ka yi to duk wannan kewayen da kake ɗan kamar da kake yi haka Allah ke rubuta maka waɗannan hasala din nan sannan idan ka gama ka je kai sallah kan Ibrahim idan ka zauna to ubangiji yana so kan da rahama 120 a wannan guri ga duk wanda yake farfajiyar Ka'aba rahama 120 Allah yake saukarwa 60 na mai dawafi 40 na mai sallah 20 na dan kallo eh dan kallon ma kai ma da lafiya kuma shi da Allah yake baka to saboda haka wannan ya kai matsayin da wato ɗakin yake da shi wanda kuma wannan ɗakin ya kai matsayin da garin yake da shi domin garin shi ya kunshi wannan ɗaki shi ya kunshi waɗannan gurare dukkan su na ibada din su makamin Ibrahim din su a ainihin Ka'aba din da duk abubuwan da ake wa sallah da ga sunan masu Arafatu waɗanda akwai gurare guda goma sha shida waɗanda suke gurare na amsa addu'a sittatu ashar mawdu'an fi makkati da'in biha mawfiqul ijaba mawfiqul ijabati saboda haka waɗannan gurare duk wanda yayi addu'a ubangiji ya bashi garancin amsawa har gurare guda 16 a ainihin Ka'aba to kuma ga wato wato a nan makka kenan to kuma ga babban abu da inda Allah yake rubanya lada yake rubanya lada ga wanda yayi ibada a cikin wannan masallaci na harami idan kai sallah daya a masallacin harami manzala sama ya ce sallah daya ta yi daidai da ibada wato wato wato tashe wato dubu ɗari sallah dubu ɗari shi ko eh a masallacin manzan Allah wato sallah daya a matsayin sallah dubu take a masallacin manzan Allah eh duk wanda yi sallah a masallacin manzan Allah yanzu idan kai sallar azhar to ba za ka samu azahar irin wannan ba sai ka yi azahar dubu a masallacin garin eh yanzu a wani masallacin wanda yi sallah in kai raka a dubu to raka a ɗaya ce ta wanda yi ta masallacin manzan Allah eh idan kai raka a biyu a nan masallacin to sai ka yi irinta irinta dubu a masallacin manzan Allah wato wato sai kai wato in kai ta masallacin manzon Allah raka'a biyun nan to sai kai irin ta dubu a nan masallacin ko wani masallaci da su masallacin garin ku ko ina kake sannan ta kai wannan raka'a biyun matsayi a wanda wanda kai a masallacin manzon Allah to kaga idan yanzu kai azhar daya azhar ko da asar ko magriba ko isha ko asbahi ɗaya da waɗannan sallolin da yi guda biyar idan ka yi ƙwaya ɗaya a masallacin manzan Allah to ka yi a zahar dubu in la'asar ce ka yi la'asar dubu idan magariba ce ka yi wato magariba ce ta yi daidai da magariba dubu da ka yi ta a wani guri in isha ce ta yi daidai da isha dubu da za ka yi ta a wani guri idan sallar asubahi ka samu a masallacin manzan Allah to yayi daidai da wato asbahi dubu da za ka yi a wani masallacin ba masallacin manzon Allah saboda haka sallah daya ta farilla da mutum zai yi a masallacin manzon Allah ta yi daidai da sallar shekara biyu da wata hudu da kwana takwas eh sallah daya kai azhar din nan a ce yanzu zaka je ka shige ta Madina ka shiga masallacin manzon Allah kai sallah azhar ai sallah azhar da kai to in ka dawo garinku sai ka yi azhar din shekara biyu da wata hudu da kwana takwas da nace daidai da azhar din ɗaya da kai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kuma a masallacin makka ne in kai azhar guda ɗaya azhar kawai ko la'asar ko magriba ko isha a masallacin makka to sai ka yi azhar wato ta shekara hamsin da biyar da wata shida kwana ashirin in la'asar ce ka yi la'asar ɗin shekara hamsin da biyar da wata shida kwana ashirin in magarba ce duk sallar da kai guda ɗaya a masallacin manzan Allah guda ɗaya ta yi daidai da irinta ta shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin a masallacin makka kenan a masallacin makka to in kokari a zahar la'asar magarba isha asbah a masallacin manzo Allah kai ibadar shekara 12 da wata ɗaya da kwana 10 a masallacin manzo Allah kwana ɗaya sallar kwana ɗaya eh a masallacin manzo Allah ibadar shekara 12 ce da wata 10 da wata ɗaya da kwana 10 a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma a masallacin haramin nan ne da Allah ya faɗa la uqsim bi hadal balad to in kai azhar la'asar magariba isha asuba a masallacin harami to sai kai ibadar shekara 270 da wata tara da kwana goma kaga shekarunka da na babanka da na kakanka duk ibada suka ba za ba su kawo ka ibada ba eh duk kake da ba ka mahaifinka da kakanka da kakanka in ka da shekarun ibada da suke wa Allah duk ba su yi ibada da kai kwana daya harami ba azhar la'asar magriba isha asuba shekara 270 da wata tara da kwana goma shine ibada adadin ibada da kai kenan to kaga zaka rayu shekarun ne zaka wada na kiza duk wanda Allah ya bashi dama gara basa ce kawai Allah ne yankewa bayi wato wani shukkan ake maka na rayuwarka eh ka je ka kwana daya Allah ya maka arzikin zuwa ka je Madina ka je Makka kwana dai dai wallahi ka gama arziki in dai kai kai ibada da Allah ya karbe ta sallar kwana daya ka tsauna shekara shekara 270 hajji wata tana kwana goma eh to yaushe eh situra au saba'un eh to kaga ni in an samu ma kai kayi saba'in din eh baban kayi saba'in ko baba ka tayi kakanka shi ma yayi saba'in nawa aka hada na to ɗari biyu da goma to kaga hada ma da baban kakan ma shi ma yayi zo shi ma yayi saba'in din to na masa to ɗari biyu da tamanin to kaga sai an hada kaga ibadarka da ta mahaifinka da ta mahaifin mahaifinka da ta mahaifin mahaifinka din ma duk ibadun suka kuma idan fa sun yi ibadan ma cikakkiya kenan in sun yi ibada cikakkiya ne karɓaɓɓiya ne to sannan ne kaga suka kamo ibadar da kai ta rana ɗaya a masallacin arabi to ballantana wanda Allah ya azurta ya yi waɗannan sallolin na kwana arba'in a masallacin manzan Allah kwana arba'in kwana ɗaya a masallacin manzan Allah shekara hamsin da biyar ne da wata shida da kwana takwas a masallacin manzon Allah sallar kwana daya ka gani to kuma ka zo shi kuma ga harami din shekara 70 shekara 270 da wata sallar kwana goma to kuma aka ce ka kwana 40 shi da kullum ya gawa alhazai cewa kar su damu ni ba dauko ni ba ni so nake koma na gama haji koma gidan kai ta riba ta wannan Allah ne zai ga wannan duk rana ɗaya ka samu ibada shekara 270 ce da wata sallar kwana goma duk kwana daya in an kara maka kada abin damuwa bane kada ka guzurinka ka tsaya kullum kai ibada kar ka zauna a majalisar hira irin abubuwan da ake kashe kaga abun haushi mana sai ka je ka da mutum wai haramun ma bai je ba ya zauna a falo yana ta caci ka ga kai dare lokacin da za a je ubangiji yanzu da rabbuna da ubangiji manzo Allah ke faɗa ina amma sai ga wani lokacin su ba lokacin wai wafi shi daga wafi nan arha sai ga mutum sai kwana ina ta caci na shirme duk da haka duk wanda Allah ya azurta ya tsaya ya ribaci waɗannan alkhairai yan uwa kan matsawaita to shine irin matsayin da garin yake da shi shi yasa Allah ya ce uqsimu bi hadal balad kai wallahi ina rantsewa da ainihin wannan gari wanda malaman tafsiri suka ittifaki suka ce makka ake nufi wa anta hillun bi hadal balad amma fa ina rantsuwa da shi alhali ya rasulullahi kana mai sauka a garin ashe makan ba samu daraja ba sai dan annabi muhammad ashe girman nawaye na annabi muhammad ne sai haka lokacin da kake kana cikin garin to na rantse da wannan garin ina rantsuwa da shi shine ma'anar hillun kenan a fasara guda daya ko kuma hillun a'a kai abun halattawa shiga wannan garin ne kana mai yaki mun kuɗi cewa Allah ce wa wajen haraman da Allah haraman aminan Allah ya shi haraman aminan harami ne wani ke amintacce man da kalahu kana aminan to amma wato amincin ashe ya samu ne albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun a lokacin jahiliya wannan guri yana da matsayi to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba sa yaki ba a yakar ma abocinsa su ma sun amintar da duwan shiga tun a lokacin jahiliya amma manzo Allah zama shi kadai ne Allah ya halatta masa ya shiga wannan garin da ayin yaki manzo Allah zama yake cewa lan tahilla li ahadin qabli wa la tahilla li ahadin ba'di wannan gari da maka ya kashe bai halatta ba ga wani gabani na kuma ba zai ƙara halatta ga wani ba bayana ni ma uhillatliyya sa'atu min nahar ni ma an halatta min ne wato sa'a daya ta yini dan haka la yusalaha laha wa la yudil shawkaha ba za a yanki harawata ba ba za a kari kaita ba wala yuna faru sai da ha ba kuma za a kore abin wato farautar ta ba saboda haka hatta dabba ma ta farauta amintacciya ce a cikin wannan amma manzo azrama shi Allah ya halatta masa ya shiga da yaki din har ma yasa a kashe Abdullah bin Hadalin yana mai race da riga Ka'aba to annabi shi ya isa da wannan shi ne mai wannan ba wani mai mukamin gabanin sa kuma ba wani wanda zai zo da wannan mukamin bayan sa to dan Allah yana su kai halal ne kai kadai ne a duk halittar Allah su kai wannan kuma kai dan an nuna matsayinka shi yasa aka dage wa manzon Allah haramcin nata ko aka dage masa alfarmar tata na awa daya dan a nuna matsayin manzon Allah to shine hillun kenan ko kuma a wa anta hillun halin kana halali ya rasulullahi a wannan gari shi garami ana shigar sa ne sai kana muhrimi kake shigar sa to amma kai ya halitta ya layi ka shige shi kana ainihin halali ko kuma a'a wa anta hillun bi hadal balad ya layi kai kana abun halattawa a wannan garin abun mamaki irin yanda su larabawa tun a jahiliya sun dabba ma ta farauta ba sa farautar ta a cikin harami kuma suna amintar da duk wanda yake harami amma kuma gashi tare da kasancewa kai annabin Allah ne Allah ya girmama ka da rubuwa da matsayin da Allah ya baka amma suka halarci kuma su cutar da kai har ma su nemi kashe ka har ma ka fita kai musu hijira su cutarwa nau'in izaya kala kala ba wanda ba su yi maka ba ƙarshe ma kashe ka suka nemi su yi sai da Allah ya ce fita ya rasulullahi kama akhrajaka bi kama akhrajaka rabbuka min baytika bilal Allah ya fitar da kai to saboda haka duk wannan hidrin ta dauke ma'anar wannan ma'anar amma dai babban abin bazarar shine cewa kai ya rasulullahi kana abun halitta wannan gari dan an nufi maziya da ta kususiya ta ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa walidi ubangiji ya rantse da walidi mahaifi wa ma walaja kuma ubangiji ya rantse da ma abinda shi mahaifin nan ya haifa walid anan malaman sun suka ce walidi shine annabi adam ma walaja kuma shine zuriyar annabi adam saboda cewa su zuriyar annabi adam su ne mafi cikar zuriya domin Allah ya halice ya halice su suna da hankali suna da kyan halitta suna da tunani suna da suna bautawa suna da kuma sun suke bautawa Allah suna da kuma wato ainihin wato abubuwa na istiqaqi da suka tsaya tsawa nan zai amfane su ya amfani kansu dan haka su ƴaƴan adam su ne mafi daukakar na halittar Allah to shi sa sai Allah ya rike da annabi Adamu ya kuma rantse da zuriyar annabi Adamu mu kenan gabaki daya Allah ya rantse da mu kenan a wani kaulin a wani kaulin kuma walidu yace annabi ibrahim ma walada shine annabi isma'il domin shine wanda annabi muhammad ya fito daga zuriyarsa a wani kaulin kuma walidu annabi nuhu ma walada shine wato ainihin waɗanda annabi nuhu ya ya haifo da Allah shi waje Allah zuriyatahu to su waɗannan shine ma walada din kenan a wani kaulin kuma aka ce a'a walidu wato abinda ake nufi da walidu shine wato shi annabi adam to ma walada ai dai da daya cilo eh wanda ba kamar sa annabi muhammadu take rago duk Allah ya kaura kai da su kawai ma walada dai ya haifa dai ya haifa shine wanda ya haifu din shine annabi muhammadu saboda haka Allah ya rantse da annabi Adam da annabi Adam ne da ainihin wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka dai duk wannan yake na komawa ne zuwa ga girman annabi Muhammad Allah bai rantse da maka ba sai dan girman annabi Muhammad garin haihuwarsa kuma ya ce ila wato hillun bi hadal balad a sannan ne ma Allah yake rantsuwa da maka dinna sannan walid din an koma da Allah kuma rantsuwa da walidu ya kuma rantsuwa da mawalada ta ko ina in ka ce walidu annabi adamu ne mawalada zuriya ta ce annabi muhammadu yana ciki in ka ce walidu annabi nuhu ne mawalada annabi muhammadu yana ciki in ka ce a'a walidu din nan annabi adamu ne to mawalidin dama annabi muhammadu shi kadai da ba shi ma ake nufi shi to dai Allah ya rantse da waɗannan to akan me Allah yake rantsuwar nan لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب, أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد duk waɗannan jawabin wannan rantsararsa da Allah ya yi Allah ya ce da kada halakar da insana wallahi hakika mun halicci wato jinsin dan adam fi ka bane a cikin wato wahala wato ita rayuwar duniya ba komai ce ba sai wahala wahala ce tun daga san da ka zo dama a cikin wahala ka zo kanka ya dunguri ƙasa ka faɗo da kuka ma ka taho ka gani kana zuwa kol kanka ya dungure ƙasa sai almayar da in an kai mai din dogo in gozo za ta kama kanta lelaye ta lelaye ta sai mun tsaya kana su kukan naka aka za a lelaye sannan a zo kuma a ebo wani mai a zo a lambata maka shi eh a gogoje a gogoje a kuma lambata maka wani mai kan jiki da tsage haka wannan mace ya rada ainihin fatarka sannan ne kuma a dauko ka a tsimbula ka a cikin ruwa kana ji kana gani ka ji ruwan da ba shiga ba yau ka ji ka a wani ruwa baka san shi ba a ɗauko sabulin salo a yi goga maka ana goga hanci hancin ka kai baka saba ba ina attishawa eh ina shiga hancin ka ina shiga idan ka ma ga yaji na kana ji ka gani ana an fara wahalar da kai to a haka za a yi a gama in an gama din kuma a ɗauko a rarrage ka shikenan ka fara kuma da jin yunwa da baka san yunwa ba ana jimawa sai ka saka ihu ka saka kuka yunwa kuma kaga wahala ta zo maka da baka san wannan ba shikenan an zo an baka kaci an koma kishirwa ka kuma saka kuka an ɗauko ka an baka shikenan a ɗauko ka a jimla ka baka san sauro ba ka fara jin cizon sauro baka san duhu ba ka fara ainihin ganin duhu ka gani an ɗauko ta musamman ɗan Najeriya shikenan babu iska ma da zaka sha da za a cikin ciki kana kana da iska mai daɗi da kake sha to babu wannan ɗin to a haka a haka bawa zai taso a cikin wannan a cikin wannan wahala a cikin wannan kabadu har kuma ka taho sai kuma a fara kokarin kuma koya maka zama ana sa zama ka tungure kugan ka buga kai ka faɗi da haka ta karfin tsiya sai ka koyi zama sai kuma ka fara karya gwiwa za ku koyi rarrafe sai ka sai ka dukusa ka ji ka kifa a haka a haka sai an koyi rarrafe sannan kuma sai a fara jabo in an tashi a faɗi a tashi a faɗi to har a koyi tsayuwa daga koyar tsayuwa a fara koyar taku ɗaya a faɗi a fara koyar taku ana kama hannunka ana yi ana haka haka har ka koyi wato ainihin tsayuwa to kuma shi kenan fa daga nan kuma ka zo kuma ana ɗan shekaru sai a ce aje a kashe wajen mai kaciya a kashe wajen mai kaciya shi kenan kuma za a je ku a yanke a zo a yi jinya sai an warke ana gama kwace to a sa shi a makaranta an kai shi makaranta to ya makara bulalan malam bai zo ba malam ya zane shi yau yau an bada assignment an zo yayi an koya masa karatu an ce sai ya zo ila ta wahala ila ta wahala da karatu to an zo ana ta karatun ana ta karatun an zo an gama eh kullun aje ayi karatu an gama karatun to shikenan in mace ce shikenan ita kuma sai kuma wahala ta aure kuma shikenan ga wani aiki nan wanda aiki ne ko gwamnati ba ta da irin wannan aiki za su ce aiki ba asabar ba alhaji ba alamis ba juma'a ba lokacin tashi eh a ce in biyar sai an rage a tashi akwai akwai lokacin tashi sai ka tsaye aiki irin wannan aikin da in dai an kai ta to fa ba wai zancen cewa yau asabar ne baki da aiki yau alhaji ce babu aiki yau alamis ce babu aiki yau juma'a ce a'a babu aiki a'a za ki gani daga karfe 8 zuwa karfe 5 ina ai daga karfe 24 hours aiki ne gobe ma aiki ne jibi ma aiki ne gashi ma aiki ne babu ranar da hutu ko ran sallah ko ran sallah sai aiki to ga gashi wani kabari ta gama daga nan kabari na gida an shiga kabari in namiji ne kuma shikenan an gama da shi shikenan ya gama an masa abin da za a yi shikenan an aurar da shi to ba an aure ba kenan to ya shuka buri kuma sai ke fare bai san ke fare ba sai wahala kuma ta aje a nemo yau da bashi ake a gida ba a gama wannan ba ya je shi a ce ba ruwa yau ba gishiri yau ba maki ba waye ana ta wannan ana ta wannan sai a ce kuma ga shi yana ga ciki an haihu eh shi ma yanzu ya fara inda in shi ma za a yi masa to inda ake masa shi ma zai yi kenan shi kenan kuma sai a fara shi ma renon yaro a fara kaza a fara kaza an gama an sa shi a makaranta kullum kuɗin makaranta kuɗin tam kuɗin wane ne ana ta yi ana ta yi shi kenan ya yi ya gama makarantar to kuma ka shiga wahalar nema masa sana'a kuma wace sana'a zai yi in mace ce kuma ta gama makarantar to ya za a yi ka fara kuma tunanin aure ya za a yi Allah ya kawo miji na gari Allah ya kawo miji na gari a auren da ita haka za a yi kai a kai in an gama sai ran da kaje ka ka koma gabari kuma kina duk rayuwar baki ɗaya a shi wahala shi ba hutu a cikin duk rayuwar duniya shi ai mun aje gashin wahala kai ne a duniya kake ganin kai dan hutu ne amma sai Allah ka ga me ya hutu sai haka ko da Allah ya maka ni'imar da ai sai kai waɗannan abubuwan ko kana da wadatar sai kai abu wani abu ma da kanka zaka je maka da kanka ma zaka je kai to shi da haka Allah ce to mun halici shi jinsin mutum a cikin wahala rayuwar duniya wahala ce baki daya wa inna darul akhirah la hiya al-hayawan lahira nan ne hutu kawai a nan ne hutu yake ila kuma an ce al-insan ana nufin wani mutum ne muayyani shine a cikin bani jahannin akwai wani rayu kira wato abul ashadd al-jumahi abul ashadd al-jumahi wani mutum ne kakkarfa wanda yakan sa a fede sa sai ya tsaya akan fatar sai isa manya-manyan gaggawa ya ce duk wanda ija fatan nan idan ya motsa shi to ya sa masa dinari kaza haka kattawa za su rinka jan fatan nan ana taɓewa ɗanya fata amma sai yake yanke ta buɗe ya kaka kasu ya faɗi taɓar wancan ma taɓar taɓar haka za su rinka su ta ɗanka fatan nan amma iya kafa su bai ta amursa ba ana kiransa abul ashaddi al-jumahi haka ake kiransa wanda ina daga cikin waɗanda malaman tarihi suka ce sun yi kokowa da manzon Allah bayan abu rukana da da da shi rukanatu da abu rukana wannan ya inganta abu jahil kuma wannan hadisi ya ce manzo Allah ya kofa da abu jahil mawdu'i ne shi kuma kokawarsa da abu ashid al-jumahi wannan shi kuma ba'ifi ne to amma an ce yayi kokawa da annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin nubuwati manzon Allah ne ya baka da shi shi ma abu ashid al-jumahi to shine Allah yake yake yake to yake magana da shi abu ashid al-jumahi din nan yake cewa to shi wannan wato abu ashid aljumahi na shara da shi bin kirkata aljumahi to shin shi aya su bil insan shi wannan mutum yana zaton wato dan Allah ya bashi karfi ina zaton Allah ya kadara alaihi ati cewa ubangiji wanda yake madayanci shi kadai shi ba shi da iko a kansa ina ji da karfin sa ina ganin cewa babu wanda ya isa in ma maganar lahira sai shi lahira ba komai ce ba eh ina da yanda zai in ma an je lahira ina to ina ganin wanda yake ubangiji wanda yake alwahidul qahhar ubangiji madayanci wanda yake qadirun ala kulli shay ubangiji ne yake mai iko akan kowane abu to yana ganin ba shi da iko ne alaihi akan sa ina ganin Allah ba zai ba zai ba zai iya shi bane saboda haka ashe ba karfi bane eh ba karfi bane biyayya ga Allah ba wa duk wanda Allah ya sanya Allah ya kawo shi duniya to kubuta sa akan Allah ga gudun sallah ne ashuwa go ashuwa go to ya tsaya ibi Allah kawai biyayya ga Allah ake nema saboda haka Allah subhanahu wataala yana magana ne akan shi wannan Abul Ashid al-Jumai a wajen wasu malaman na a a shi wancan walidi walidi ne shi wancan walidi ne shi wannan Abul Ashid wannan shine dai a hasbul insani Allah Allah ya isra alaihi ad shi wancan walidi ne ba eh ya ce shi kullu jabbarin alidin muhana zaka jabbarun alida idan ma jita ba ma shi yanzu wuhi go sa'uda da Allah ba eh shi ne eh shi ne shi ne yayin Allah ya ce Allah ya haƙi ashar yawancin wannan ne shi ba wala shi da zuma yi ba wannan shi wannan ne bane ba wancan bane eh to to ya kulu har ma wani shi yana fada ina ganin Allah ya bashi ƙarfi ga kuma dukiya wai yana cewa wai ahlaktu ma da lubada ai na ce da dukiya ma tsinduma dukiya da yawa eh wacin gaba da Annabi Muhammad eh cikin gaba da kullu kaidi da ma kirki ga annabi Muhammad wai hafrawun ma yake hafrawun yake ina ga ina da ƙarfi ina dukiya har yake faɗin wannan Allah ya ce to ai hazuba Allah ya ruhu ahad abin da yake faɗa ma in ƙarya ne in ma gaskiya ne yana ganin cewa ubangiji madayanci baya ganin sa ne in ma ƙarya yake yi ya ciyar ne to Allah ina ganin sa in ma daga kan ne ya ciyar Allah ina ganin sa saboda haka to ina wannan abin da yi ina ganin abin alfahari ne kenan Allah ya baka dukiya ka cutar da annabin Allah ko muka yi amfani da zuciya kawai wajen cutar da manzon Allah wannan abin alfahari ne ko ko karfin naka kana ganin ubangijin da ya fi ka karfi shi ba shi da iko kenan akan ka to saboda haka Allah subhanahu wataala yake ishara zuwa gare shi to sai Allah yake da shi to ai hasabu kashi ne
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
to Allah yake alam naji Allahu ainihi sai Allah zai nuna gajiyawarsa na'am eh da kasawarsa da kuma irin ni'imar da Allah ya masa inda ina da tunani da hankali da ya san Allah ba abin rigimar ba abokin rigimar sa bane Allah ya ce ba mu ne muka sanya masa ainihin idan dina guda biyu bane ido guda biyu Allah ya ambace shi saboda ni'imar su a cikin dan adam akwai hikima shi halittar ido Allah bai ambaci komai ba a cikin jikin nasa sai ya ambaci ya waɗannan abubuwa ba mu sanya masa ido guda biyu bane ba za ka san ni'imar ido ba sai ka rasa shi shi zama zala yake cewa wato idan Allah ya karbi wato ina cewa idan na karbi karima ce abdi idan dinan bawa na yayi hakuri to Allah ya ce ba shi da wani shakiyya a na sai aljanna sai aljanna saboda ni'ima gani ba karamin ni'ima bace ni'ima ce babba in anan wato baka gani in an ce a gudu sai buka tsaya ko me ma za a yi ne so gudu ne na ce ina zaka rike maka kai kanka inda ake inda ake gudu sai da zaka fita sai da zaka ba zai da zaka yi ba to wannan ni'imar da Allah ya ambaci cewa wannan idan jinin guda biyu da ya sa masa to ni'imar da take cikin tana da yawa wanda muka sha bayani Allah ya sanya masa shi shama ce kitse ne wanda kitsen nan shine zai iya zagayen da Allah yake so yayi shi da kake kuta kai kuta kai kai sama shi kai dangalan isuriya ne kuma alele Allah ya sanya shi sannan Allah ya sanya shi wato da ruwa a cikinsa da ruwa a cikinsa wanda ruwan nan shi ne zai baka daɗin ba za ka ji nauyinsa ba da wajen sarrafa shi ɗin nan sannan kuma Allah ya tsare shi wannan kitsan da wannan ruwa ya haɗa mai da ruwa a waje ɗaya kaga iko Allah alƙadur kenan Allah ya ƙadar alaihi ahad ya haɗa da kitse da mai da ruwa a cikin idan naka sannan wannan ruwan shi ya tsare wannan man gabarin idan ya ji zafi ya zama ya narke ko in ya ji rana ya zama yanar ke sannan Allah ya cece dan wani gulab dan kankani a cikin idan naka ake kira insanul ayn domin ba kwaye idan ce ne gari ba wannan dan gulab din da Allah ya sanya maka gulab din gashi dan karami ne amma kuma komai girman abu zaka iya ganin sa da wannan dan kankanin abu girman masallacin nan kada ya bashi masallacin sai ka gano ha sun yi masu gano amma kuma idan naka aiwace girman masallacin nan ba sannan karfin ganin kuma da nisan ganin tafiya shekara 500 zaka iya gani da wannan kwayi idan naka kada kanka zuwa sama tafiya shekara 500 ka gani duk Allah ya sanya maka cikin irin wannan kuma Allah ya sanya maka ado ga wani fari ga baki kuma ya zama ado gare ka kuma Allah ya kawo wani murfi ya sa maka shine wato iya mafi idan naka da kaji wani abu tir sai ka kare shi sannan idan wata kura ta zo ga wani gashi gashi da Allah ya sanya maka shi za su kakkama wadannan dan barbashi dan wani abu da zai zo sai su tsare shi domin ido baya son bako ji bahaushe to duk Allah fa yi maka wannan hikimar a kwayar idan ka kawai wannan da kuma hikimomi da yawa waɗanda malaman sciences in suka ce ko masana ido likitan ido in zai ga maka irin halitta da irin jijiyoyi da Allah ya sanya da wanda yake walkawa wannan juya shi take yi wannan ita ce mai ganin wannan ita ce mai kaiwa ta gaiwa kwakwalwa ya ga abu kaza in haske ne ga irin jijiya take gani in duhu ne ga irin jijiya take aiki idan abu ja ne ga irin wanda take nuna maka ta nuna maka kalar ba kalolin ma jijiya fa Allah ya sanya maka akwai wanda za ta nuna maka cewa wannan abun ja ne wannan abun fari ne wannan abun baki ne wannan abun kaza ne wannan abun kaza ne kowace akwai da za ta iya za ta bayyana maka wannan din duk wannan ni'imar da Allah ya maka a cikin ƙwayar idan ka kawai guda ɗaya sannan ba ma wannan ɗin ba Allah ya sanya maka su a irin wannan kuma sai Allah ya sanya maka shi a cikin wani kwari ba ɗora shi a dindare kulikokin ka ba ga shi isha iska isha ƙura isha wani ne kullum ka nika yawo da tishu kenan ko abin da kana kana gwaggwaje shi domin in ya ƙura ba za ka gani dishi dishi za ka nika gani sai Allah ya ce a ciki da yake da murfinta da komai ba za ka duk wannan abin da zai dishashe garin naka sai Allah ya sanya maka duk makarai to Allah bai maka wannan ba ana maganar shi Allah bai sanya masa wannan ainihin ba sannan kuma wa shafatain Allah ya sanya masa libba guda biyu wani sarin wa shafatain Allah ya sanya masa harshe shi ma Allah ya faɗi harshe saboda irin hikimar take cikin halitta harshe harshe tsokace guda ɗaya ga tana amma a jikinka akwai ɓangaren ɗaci akwai ɓangaren barci akwai ɓangaren zaƙi duk abin da zaka ci shi harshen kafin ma ije cikinka ya gaya wa ƙwarwa to wannan faɗaci ne wannan zaƙi ne wannan barci ne wannan kaza ne zaka iya tantance duk irin ɗanɗanon abin da ka ɗanɗana shi sannan kuma Allah ya sanya maka shi yawu ina fulfula ta cikin sa kaɗan kaɗan domin mai dan shi zai baka digestive din abin da ka taura dan in ya tafi wannan ruwan wani asas ne zai dinka nike mu zai dinka kona maka zai dinka narkan maka da duk irin abin da ka ci komai tsaurin sa komai yacin sa komai abin da sa in ya haɗu da yawunka wannan asas din in ya je shi kenan zai ba da sauƙin wajen a niƙa shi ai a niƙa shi a tace kuma wannan shi zai fitar da sinadarin yi tace abin da kake bukata na zai amfani jikinka sai ya tafi wanda ba zai amfani jikinka ba shi ma kuma sai ya taho sai idan gurin sai a dinka rikewa wata ma'aikata ce ta Allah cikin cikin naka amma daga harshenka da wannan yawon da Allah ya zuba maka daga wannan ne sirrin duk waɗannan abubuwan zai su tafi a asirin wato ike tafiya ike samun wannan gyare-gyare ko kuma narke-narken da ake wa abincin da kake ci to yanzu Allah bai sanya maka a ainihin wannan harshen ba kuma ka ji ɗanɗanon abin da kake ci ma shi ma ba ni'ima ba in Allah ya ga dama ba sai ya kyale ka ba a wato harshen ka ba idan ka ci goruba ka ji goruba ka ji kai abu ɗaya ka ci in ka ci yalo in ka ci tuffa in ka ci data komai kawai ka ci kawai bai kake ci ba wani ɗanɗano komai ka ci kawai in abinci ne baka san naman kaza ba baka san naman kasuwa ba baka san naman ɗan shira ba baka za ka bambance tsakanin nama da ainihin zogale ba eh eh da shi ne kaza da zogale duk ɗaya ne to kaga da abu da kaza daga zo gada alhara sai a kirci ba ji abu ɗaya ne duk abu ɗaya zaka ji in ka ɗanɗana zaka ji to amma shine isa ai ni'imar Allah sai ka ce ni tuffa nake so a'a ni goba nake so ni ayaba nake so ni kaza nake so ai bambancin ɗanɗanan akwai wani ɗabi'a ka karɓa kai kake so bata to inda babu harshen duk ba za ka samu waɗannan abubuwa ba to sannan kuma mun sanya masa shifatai ga ba zai ba guda biyu baban shi ma harshen tsirara sama sai da Allah ya masa mulki kamar inda idanka shi ma aka yi masa mulki in ka rufe abinka kam ba wanda ya sani sai ka in dai sai in ka dauko roba sai ka bude abinka da kanka in ka bude ka zuba in ka rufe ban san me kake ba sai dai mun ga kai kana cewa guyan guyan ba za a san ma me kake ci din ba in ba an san da ka saka din ba saboda haka ba zai haɗu da wani kura ko da wani abu ba babu wani abu in ka rufe bakin ka ka rufe shi shi ma ni'imar zaibannin da Allah ya maka ba karamin abin nan bane gashi idan za ka yi magana harshen ne yake ce maka maka leɓanka ya kama ya kasa ya rufe ya buɗe harshen ya sama ya kasa dukkanin abin da kake so ka faɗa sai ka faɗa kuma duk ba a hikimar Allah shi halittar harshe da halittar wannan dubarun baki in ba ba harshe ba baki ba maganar ma babu ita amma gashi zaka karanta alqur'ani zaka yi ta'abiri ga abin da kake so ka faɗa ga wanda kake so ka faɗa ta wasu da wannan harshen ta wasu da wannan labban da Allah ya sanya maka to shi ma dai akwai hikima mai yawa ƴan uwa kar mu cinye lokaci da yawa a cikin halittar harshe da kuma laifuka da Allah subhanahu wataala yawa dan adam to babban abin dubawar shine dukkanin su ba Allah ya halicci waɗannan abubuwa ne fa daga nutfa dugon mani ba kai da kake cewa mai ƙarfi ne kai mai ƙarfi ne mani ne fa dugon mani ne kai fa amma ubangijin da yake ya kadura alaihi ahad alqadiru ala kulli shay'in a cikin wannan maniyin fa yayi ka kuma ya halicci waɗannan abubuwa masu hikima a jikinka daga wannan maniyin aka aka yi ka aka halitta maka waɗannan abubuwan wanda in aka zauna aka ce za a jira su kawai alamji Allahu ainihi wa sallam shi ne a sciences to wallahi tallahi sai kanka ya daure sai an yi shafi guda to shi ne Allah ya kebance su kawai su bin ya faɗa to sai kuma Allah ya ce wa hadaynahu najdain kuma kuma shirye shi ga ainihin tafarkai guda biyu najidu akwai najidu najidul hayr da kuma najidul shar eh Allah ya baka ko kai wannan ko kai wannan najdain kenan najidul hayr da kuma najidul shar kamar inda Allah yake cewa inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafur shikenan in ma shakira wa in ma kafura in ma ka tsaya ka tunani kaga irin abin da Allah ya maka a cikin ni'imar ka halittar ka yanzu wannan nawa ka biya Allah me ka bayar me kai wa Allah kuma haka Allah ya yi wa kowa da mai karfin da mara karfin da rarraunin da mara rarraunin da mai kuɗi da mara kuɗi da sarki da talaka duk haka aka yi musu in sarki zai tinkahun ina da kaza kai ma talakan kana da wannan kila ma na kai fi nasa lafiya idan mai kuɗi da tinkawa ni ina da kaza ina da kaza kai ma talakan kana da hakan la'alla zaka ma ita nasa to ashe ka ba wani abu kai kai wa Allah da Allah ya baka ba in Allah ya baka lafiya in Allah ya baka karfi in Allah ya baka waye ashe babban abun nufi ka sarrafa su a cikin me bin Allah shine cin ribar wannan abu ka ci riba ka sarrafa su a cikin bin Allah saboda haka Allah ya shiryar da kai tafarki guda biyu akwai na jidul khairi akwai na sharri shine ka zama in ma shakiran ko in ma kafura in ma ka tsaya ka gode wa Allah bisa wannan ni'ima ka gode ka sarrafa cikin bin Allah to ka zama shakiran kenan wa in ma ka zama butulu shine abin da Allah ya maka na ni'iman nan ka sarrafa shi cikin saban Allah cikin saba wa Allah to shikenan ka zama butulu kenan a wajen Allah Allah ya kiyaye mu yau فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة to Allah ya ce falakata hamal aqaba to me yana man ya kuza wa aqaba makurdai makurdai me yana ba zai kuza wa ainihin makurdai ba ainihin makurdai an ce hanya ce tsakanin wuta da aljanna hanya ce wani wato mukurdi ne tsakanin wuta da aljanna to wannan mukurdin nan to babu wanda ya isa ya keta shi domin ba da ƙarfi ake ketawa ba in ya ce shi abul ashidul jumahi shi mai ƙarfi ne to ya kutsa wannan makurdan mana sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba wasan da kai mai cece wannan aqaba din nan wannan makurdi din nan ya take sai Allah ya ce ai ba za ku iya sanin ta ba sai daga muku ta inda ake keshara ta inda zaka iya keshara ta fakku raqaba shine duk wanda Allah ya bawa dama to yayi amfani da wannan damar ya waƙo wuyaye wanda yanta wuyaye yanta bayi ka sai bawa ka yanta ko ka sai baiwa ka yanta sababin ƙetare wannan gurin shine wanda ya zama ya yanta bawa ko ya yanta baiwa da wannan ne ake samun ƙetarawa a wajen Allah domin ba za ka iya ƙetare da ƙarfinka ba sai da ƙetarwa Allah shi kuma Allah ba za ka ƙetare ka ba sai Allah ya ce ka yi kayi ka bari ka bari shi ne najeriya najeriya kai najeriya shan ƙetarawa saboda haka in ka kaucewa abin da Allah subhanahu wataala baya so ka aikata abin da Allah yake aikatawa shikenan to a cikin waɗannan abubuwa na tsakokin Allah to abin da yake kaitarar da bawa ga waɗannan matsayi ko wannan hali shine ya zama wato ainihin ya yanta wuyaye au izalu ko kuma ciyarwa au ilahi yatiman ko kuma ciyarwarsa maraya wato au ilahi miskinan ko kuma ciyarwarsa miskini duk ya halace shi wato ko kuma ka zama kana ciyarwa ga miskin ga ainihin maraya wani marayan za mu karba ma batun kusanci ila akwai yayanka ya mutu ya bar yaya ila akwai dan uwan mahaifinka ya mutu ya bar yayansa ila akwai dan uwanka akwai wani mako mako ko da makoci ma makusanci ne to waɗanda duk Allah ya sa kana kusa da su marayu to a dinga kokarin ci da su a dinga kokarin tausaya musu a dinga kokarin jin kansu kamar yadda zafin rashin uba din nan suna ji suna gani wannan uba zai zo da ƴar kazarsa ya shige ita da ƴaƴansa sai su ji shewa yau ga abinci a gidan wannan an ji an koshi ƴaƴansa sun fito a makaranta bulbul ga su da su an ba su kuɗin makaranta an ba su kuɗin mota amma su ba su da wannan gatan ba su da uban da zai kawo musu abincin ba su da uban da zai kawo musu kajin su ci ba su da ma kila ma a sa su a makarantar ma wannan wahala in ma makarantar gwamnatin ce ba su da mai sai musu gero ba mai sai exercise haka ake abinci da ƙarfi to kuma al'umma sai kusa ido shikenan kai ma fa inda ka mutu wani ya mutu ya bari ba wai kai a girbin aka yi aka kai ba za ka mutu ka bari ba kai ma din a gobe Allah idan ya mai da ayyukan naka su ma su zama su ma marayin irin yadda wannan suka zama ai ba wani abu yawa Allah ubangi Allah bai ci uban nasu ba ba kuma ba a san su bane to saboda haka ina daga cikin misalul khairi wanda Allah iya ba yake so shine mai kula da maraya marayan kuma musamman na kusa da kai a cikin dangi ko kuma a cikin makota to duk wanda yi wannan to shine wanda zai iya samun tsallake waɗannan ainihin makurda au miskinan za mu tarba ko miskini ma abokin talauci ba shi da abin da zai ci ba cin yau ba na yanzu ga iyali kila ma ga gidan haya in ga rashin aikin yi in ga yara su ga ƴan mata sun isa aure duk a gare duk a tare da shi ai ga wannan zama tarba ne to Allah ya ce to waɗannan ba sai sun kawo kansu ba a dinka bibiya ana sanin waɗannan irin muskirai ma abota zuba hannu a dinka aika musu da abinci ɗan buhun shinkafa ne gero ne masara ce dan kudin kashewa ne a a sallah shi ta zo dan yadin sallah din dan wane ne duk wanda Allah ya bashi hanyar zama da Allah lafiya hanyar samun tsallakewa a lahira ka tsallake lafiya to sai wanda yi wannan ji Allah eh su ma miskinan ana lura da su ana ba su ana aika musu shi mutukar Allah ya hore maka to sai sannan bayan kai wannan sai Allah ya ce su maka min da zai amanu amma wanda zai wannan aikin fa ya amfane shi sai ya zama daga cikin masu imani dan kafiri yayi wannan ya kula da maraya dan ya kula da duk a banza ba shi da amfani sharadin duk kuma kai wannan Allah ya karba har ka tsallake sai ya zama min allazina amanu ina daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah wata wasau bisabari suka yi kuma wasiceceniya ga junansu da haƙuri bisa bin Allah wani a yi haƙuri bisa bin Allah kabar wannan kaza din duk aikin banza ne duk wani abu na shaidana duk daga maka kabar zuciyarka ka yi kaza kabar kaza kabar kaza ko kuma a'a wato bi sabari suka yi haƙuri a bisa irin jarabar da Allah ya musu dan babu dan halin da muke ciki a'a kan wani isa ka kuma ka kauce hanyar Allah eh ai wasu bi da yanzu babu kowa ma sai ya mara gaskiya kowa ma an ce ga wata hanyar za a samu kuɗi kawai shi kenan sai ya sa idan su kwalli sai ya aikata ai bai hakuri ba ai Allah ne yake jarraba jarraba ce Allah yake bayin sa ka tsaya dai kai addu'a kai dauriya din manzo Allah yace zamani zai zo ba wanda zai tsira daga cikin ku sai wanda yayi addu'a irin addu'ar wanda ruwa ya ci tsaya kai hakuri kai dauriya kai addu'a din sai ubangiji sai yayi maka wannan amma idan baka yi hakuri ba to kuma kaga gashi a shidid da imanin ma zama min alladhina amanu sai kuma cewa so su sabari duk mai hakuri mai hakuri ba kuma yan uwa mai ta addu'a halin da muke ciki tashin dala ne rufe boda ne wai Allah zai yayi eh zai zai zama tarihi zai zama labari eh ai mun gani da mun ce wancan azumin farko da izo ina zuwa sai ga corona saboda corona aka yi ta addu'a Allah iyaye ko yawa azumi da izo na gaba wancan na gaba sai ga cashless aka ta kana shikar kishiris Allah ne ba gashi da yayin labari ba idan ma zo da tashin farashi da hawa farashi da karewar naira to shi ma Allah zai yayi din eh amma da ga shi ma zama tarihin Allah ya ja to sai aka sai ai hakuri da ai ta addu'a um wato waso bil hamrahma sai kuma wasu ciceniya da jin kai to kan to waso bi sabari akan bin Allah to ashe babu zai take so da gyara kansa da Allah to so bil marhama ku ciceniya da jin kai a junan mu wani a rinka sosayawa a rinka kulawa da dan uwa a rinka wa kaza kaza Allah ya baka kaza wannan baka fara yan uwan ko baka kaza ba duk irin waɗannan eh wani kana da shi da Allah gon mu akwai mutanen da ba su da shi ana hali kaza ko ko akwai yara marayu a'a akwai yara kaza ka zo kai wannan kungiya kai wannan foundation mana ka dan foundation din nan in ma kana jin kar ka dauki raka ka bayar kana jin ruwa to in foundation in Allah ya baka miliyan daya da ko dubu ɗari watsa ta a cikin foundation saboda sai ai sai kai ta aikin da zaka ji kai ba kamar ba ma kai kake yi ba wala ka damu ba da maka bacin ma kake yi da da babu dashin din ma aikin Allah wato akwai wani abin cewa bankin Allah sai awa Allah banki in ka je ka samu 100 sai kaga an fito da wata 20 an zo an zuba ta to wannan jama'a ta Allah shi kawai duk wanda yazo da neman taimako sai ya dauka kai a bashi duk wanda yazo da katin asibiti sai ya dauka sai a bashi sai magani in ma bashi ka zo dauka sai a dauka sai a baka in ka dawo da shi sai a mai dama a bankin Allah yake shi ma bankin ai akwai lokacin da bashi ma yafi kyauta eh wanda yazo neman bashi a cikin bukata yake kyauta kun ka bayan ina ma ina da shi sai ce nagode amma wancan yafi cikin zamowa cikin damuwa shi da kullun ya ga muku akwai bawon Allah da aka yi a kuzle shi ina da irin wannan bankin na Allah ko ya aje in ka zo neman bashi sai ce to ba nawa za a baka in ka ce naira kaza sai ce to je ka dawo in ka dawo ina zuwa zama a bakin busunsa sai ya daga sai ya zura wannan kudin da ka zo kun gaza sai ya ce nawa ne in ka ce kaza ne sai ce dan daga dan daga can mu gani in ka daga sai sai ka dauko sai ce irga in ka irga nawa ne ya cika to ma da Allah hore Allah hore a biya shikenan ka tafi in ka biya shikenan in baka biya ba ba za a ce ka biya ba dama bankin Allah ne eh a kudin Allah ne kuma bawon Allah ya karba kan da mu ba ba wani jima ba wani kewa ko ba wani sai ce an bani wallahi sai ina dai kan sanda sai ba za a yi wannan ba na Allah ne bawon Allah ya karba in ka da shi a mai da shi in ka kuma dawowa shikenan a ɗauko a kuma baka sai da kuma baka dawo da shi ba ba za a ji ba in ka dawo kace a ƙara maka sai a ce to ka dawo in ka dawo to inda ka ɗauki wancan din to shikenan ba zai zuba ba sai ka dawo ce ka nawa ne ce ka zaki ce daga nan ka duba sai ka daga kana daga ga sai ka kana wuri sai aka yi ai babu babu ne shi to su dawo bane ai sai shi su dawo ba shikenan ba fada ba fada illa sun dawo da an gamsu a gurin to duk irin wannan idan bawa i to sai rinka hutawa akwai dabaru da ake ce zaka cewa Allah miskinai ne da marayu ne da wani waye domin kafin su kuɗi suna da wahalar tabawa ne in ina da dubu ɗari gani yake in na baka ɗaya fa in tasu nan fa tasa'in da tara to amma ko in a can ne dama na ɗiba a cikin goma na ajiye su tuni eh suna taruwa ƙila akwai dubu ɗari ma a can wanda dama ba ta cikin lissafi na ba jayi na bane ba ko na Allah ne duk abin da ya zo na Allah a ciki sai ka iba kawai kai a cikin waɗannan da maka bacin haka ragaya ce guda biyu da akwai ta cefane akwai ta sadaka duk sanda aka yi kasuwa ga ragaya kuɗin cefane an saka musu mata cefane ga shi nan ka iba eh daga wani ya ce waka shi kenan ga kun kuɗin sadaka ya to ba shi kenan ba dama dukiyar ai haka amfani ta kenan eh illa ma akalta wa aflaita haka manzo Allah ya faɗa so Allah ya ba mu iko ne to ulaika ashabul maimana والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا
الله يقول أولئك waɗannan masu wannan aiki shi da mulki ne a kula da maraya eh ga imani ga toshi ceceniya da hakuri ga wasu ceceniya da jin kai Allah ya ce to waɗannan um ashabul maimana Allah ya ji annabi amin ba wuta da muke na wanda Allah ya fi sidrin mahbudin wa dalhim mambudin wa zillim mamdudin wa ma'in maskubin su ne masu wannan Allah maji Allah min amin waɗanda kafaru bi ayatina amma waɗanda suka kafuta da ayoyin mu inji Allah su kuma duk waɗannan abubuwan ba sa yi wala yubuna ala min miskin wala tuwakul suwas akal lamman wuti ibn malik ruban jamman duk waɗannan ulaika ashabul mash'ama su kuma sune ashabul mash'ama su kuma fi samumin wahamimin wa zillin la barijin wala karim su kuma makoma su kenan ta haka alaihim narun mu'sada wuta a bar jimkewa a bar rufewa ba za a bude ta ba sai sun zo saboda wai kai jama'a iska ta dan shige kamata dan rabu sai dai a buda ana budawa a danna kuma a jawo a rufe suka ce gidan bursu to ta tabbata alaihim akan su أعاذنا الله وأجارنا آمين الله سبحانه وتعالى ربما الله كافي منا الله كبار كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته